arba'in da tara muna kuma bakwai a watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ashirin da biyar allah ƙaddara muna zama a masallacin muhammad tasi'u foundation bariki gra a cikin garin gumel a karatun littafin kitabu tauhid lishafil mujaddid muhammad ibn abdulwahab idan ba a manta ba kafin karatun mata mun fara karatu a babin da ya magana ma ja'a anna ba'dha hadhihi al-ummati ta'budu al-awthan wani yanki na wannan al'umar za su yi bautar gumaka za su yi bautar wani Allah madaukakin sarki malai kawo ayoyin qur'ani alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi ya kawo aya kul hal unabbi'ukum bi sharri min dhalika masubatan 'inda Allahi ya kuma sake kawo mana ayata cikin suratul kahfi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida yana kawo waɗannan ayoyi sai malam ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna duk abin da yahudawa suka yi ko duk abin da nasarawa suka yi to wannan al'umar ma sai sun yi irin wannan aiki a cikin yahudawa ne aka samu cewa za su yi kabari a littafi ko kuma kogon ashabul kahfi a cikinsu ne Allah ce hal unabbi'ukum bi sharri min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut tunda an ce duk yadda suka yi sai an samu wanda suka yi ana to tunda an samu masu bautar dagutu ana ma an samu masu bautar dagutu sannan kuma malam ya kawo hadisin burkani wanda ya nuna irin yadda al'umma za ta samu rikicewa a ƙarshen zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya razana da al'amarin ya roki Allah madaukakin sarki abubuwa guda uku kada Allah ya sanya wata annoba da bala'i ta zo ta cinye al'ummar shi kada Allah madaukakin sarki ya dora abokan gabar mu a kawunan mu Allah madaukakin sarki amsa addu'a biyu bai amsa mashi ɗaya ba ba za a samu fari da zai game mu ba abokan gaba daga waje ba za su ci mu da yaƙi ba cin kai a tsakani wannan ba an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba don haka har duniya ta tashi ba za ka raba musulmi da cin kai ba wannan ya kafa kyamara ya zagi wannan wannan ya kafa kyamara ya wa wannan raddi wannan ya ce bai iya ba wannan ya ce wannan bai iya ba wannan bai iya qur'ani ba wannan bai iya kaza ba wannan ya ce qur'ani hujja wannan ya ce qur'ani da sunna wannan ya ce hehu wannan ya ce Allah wannan ya ce manzan Allah har abada ba za ka raba irin waɗannan ba to zai zama to fitinar musulmi tana cikin wannan wannan su ne hadisai sai kuma na ƙarshe wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dirrin tsin da za a yi sai an samu wata jama'a ita kuma tana kan gaskiya duk yadda za a je a dawo suna kan gaskiya kuma wannan alkawari har Allah maɗaukakin sarki ya tashi alkiyama wanda yake gaya wa masu imani cewa har abada insha Allah zalla zai tsare musu imaninsu duk fashi katahin da za su yi suna kan imani mun karanta babin har zuwa ƙarshe masail ne ba mu karanta ba muka kwana wani ya zamanto kamar bita ta babi sai malam yace fihi masail a babin akwai abubuwan lura al'ula tafsiru ayatin nisa'i bayani akan ayan nan ta cikin suratin nisa'i alam tara ila allazina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut a cikin yu'minuna bil jibti wat taghut hada yadda da hukuncin wanda ba Allah bane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsiru ayatul maida mun samu bayani dangane da ayan nan da take cikin suratul ma'ida qul hal unabbi'ukum bi sharri min dhalika masubatan 'inda Allahi man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut sai kuma aya ta uku qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida hina tafsiru ayatil kahfi menene lanattakhidanna alaihim masjida a inda ashabul kahafi suka roki Allah ya dauke rayuwarsu ya dauke a maida gurin ya zamanto a rage karanta da Allah yayi yawa a maida gurin ya zamanto masallaci maida gurin ya zamanto masallaci yana cikin ma'anar lanattakhidanna alaihim masjida ashe idan da qasdi na girmamawa ne da kambamawa wani ya mutu aka je gun mutuwar aka yi kabari dan darajar wannan to wannan masallacin na mai wannan kabari ɗin ne kuma akwai barazana zai iya fita daga bautar Allah ya koma bautar mai wannan kabari din Allah ya tsare mu arabi'a abin lura na hudu wahiya ahammuha malam yace ita ce ma mafi muhimmanci ma ma'ana al-imani bil jibti wa taghuti fi hadha al-mawdi' mai ma ake nufi da imani da al-jibtu wa taghut hal huwa i'tiqadu kalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha wai imani da aljibtu wa tagut ana nufi zuciyarka ta yadda waɗannan su ne ababen bauta kuma sun dace shari'ar da ba ta Allah ba ta dace har zuciyarka yadda ko kuma shine goyen bayan waɗanda suke kan wannan barnar ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha koda kwa kana kyamar wannan abin ka san kuma barna ce mala yana nufi har a zahiri idan ka goyi bayan waɗanda ba sa kan gaskiya kuma ka nuna musu kana tare aka fahimci kuna tare ko da a zuciyarka fa ka ƙudure saɓanin haka to kana faɗuwa yi uminuna biljibiti wa tsagot mafi ƙarancin fassara da za a ma a haɗa ka cikin munafukai ka ɓoye wani abu a zuciyarka ka bayyana wani abu a zuciyarka daban alhamisa matsala ta shida قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين ما لم يسنشي كافرا دا سكا سنسو كافرين كما سكا تأيا أكن كافر سنسو والله سنفو الكري إن جو سما لمن سما دو سما سو إيماني أرني ينا أرننشي ياسن أرننشي amma akwai musulmin da suke arnanci ba su san arnanci suke ba shi ne yasa aka ce wannan sun fi su alkhairi shi ya bata ya san ya bata wata kiddiran da shirya ta zo masa zai iya karba wannan shi kuma ya bata bai san ya bata ba don haka bai san ba ma shiryar in ta zo ya za a iya karbe ta yasa zaka tada duk tashin hankalin da ake wata laikar an ce maka kirista ya musulunta wata laikar an ce maka arne ya musulunta ba ma guji ya musulunta amma mai bautar kabarruka mai bautar shehunne shi tsayawa ma yake tsayin daka yayi musu akan wannan abin daidai ne ya dace yasa wasu ke cewa to arnan da suka yadda arna ne kamar sun fi ganewa hanya sama da waɗanda suke wasu masu imanin ne asadisa matsala ta hida wahiyal maqsudatu bitarjama ita matsalar ta shida mamalan yace a dalilin ta ne ma aka kulla wannan babin أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة بوتر قماكا بامكوا بوتر قبربرا دولي هي فارو تكين ونن الأمة دولي هي kuma ya daina zama ɓoyayyen abu mutane su je kano kabaran waliyai su yi roƙo su je sokoto kabarin shehu su yi roƙo waɗanda za ka ce kamar sun fi su hankali amma su ma ba su hankali gare su ba wanda za su roƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin kabarin shi da wanda za su ce shehu kai muna da wanda za su ce gausu da wanda za su ce tijjani waɗannan dukkaninsu bautar gumaka suke yadda Allah ya yi alkawari manzan Allah ya faɗa ce dole ya faru cikin wani al'ummar kuma yana faruwa kama ta ƙadarra fi hadisi abi sa'idin fi jumu'in kasira kamar yadda ya faru a cikin hadisin abu sa'idin da kuma waɗansu hadisan masu yawa a sabi'a matsala ta bakwai tasirihuhu bi wuqu'iha yadda ya fito ƙwarara ya bayyana a'ani ibadatul awsani fi hadhihi al-umma lokacin da ya ka hadisin ya nuna ma ƙwarara wannan al'ummar har ma an fara samun waɗanda suka bauta wa gumaka asamina matsala ta takwas al'ajabul ujab ya ce babban abin mamaki da ya faru a tarihin musulunci yasa ya kira shi al'ajabul ujab al'ajab mamaki al'ujab wanda yake shi ma abin mamaki ne a cikin abubuwan mamaki khuruju man yadda innubuwa fitowar waɗanda suke da'awar annabta a cikin waɗannan al'umma ɗin misla al-mukhtar kamar al-mukhtar ma'a takallumihi bi shahadatai tare da cewa ya furda shahada guda biyu wa tasrihuhu bi annahu min hadhihi al-umma ya fada ya ce shi dan wannan al'umar ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna ar-rasul haqqun ya yadda annabi gaskiya ne wa annal qur'ana haqqun ya yadda alqur'ani gaskiya ne wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyyin a qur'anin da yace yayi imani da shi kuma an faɗa annabi muhammad shine cikin abokan annabawa ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin to ya ce ya yi imani da alkur'ani kuma akwai wannan ayar wa ma'ahaza duk da wannan abubuwan ya ce mabiyin annabi ne ya ce ya yi imani ya yi da annabin gaskiya ne ƙur'ani gaskiya ne a ciki annabi ni ne annabin ƙarshen zamani ya ce yi saddaƙo fi hazihi kullihi ma'attabadul wazi ya ce amma duk da haka sai kuma aka gazgata shi tare da cewa ƙwarara abin da yake faɗi daban abin da yake a zahiri daban waƙar kharajar muktar fi akhiri asiri sahaba shi kuma muktar ya fito a ƙarshen zamanin sahabbai wata bi a hufi amun kasira jewa kuma daga cikin mutane sun bi shi a dunkule muktar yana daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari za su faru fitina ga wani al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce za a samu maƙaryata a bayan shi ɗai-ɗai har mutum saba'in kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowanne zai ke da awar shi annabi ne manzo Allah ya ce amma wala nabiyya ba'di babu annabi a bayana to shi muhtar ibnu ubayd as-saqafi ko ibnu abi ubayd as-saqafi asalin shi cikakken musulmi ne malami gogegge kuma gwamna kuma asalinsa gwamnan iraki ne iraki ta yanzu don haka da basra da kufa ko in ce basra dai tana ƙarƙashin mulkin shi to abin da ya sa malam ya ce ya fito a ƙarshen lokacin sahabbai shine rikicin da yake faruwa tsakanin yazid dan muawiya da kuma hussein ko al-hussein jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen iraki sun ce ya taho a taimake shi ya zama me ya zama to khalifan musulunci mutane suna da tarihi ya taho an zo har karbala inda ya kamata a tarye shi ba a tarye shi ba mutanen iraki suka zame aka bar husaini sai shi yan rakiya shi aka yi musu ƙawanya aka hallaka su to duk inda ɗan siyasa yake in nace ɗan siyasa shine mutum mai kwaɗan mulki duk inda ɗan siyasa yake ba za ka raba shi ba da neman gabar da za ta amfane shi a siyasanci da haka ana kashe Husaini sai ya amfani da wannan damar sai ya kira magoya bayansa suka ce to yanzu an kashe jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin yi sai ya goyi bayan duk mutanen da suka bayyana shi an ci sai suka goya masa baya su kuma sai suka bi waɗanda suka kashe Usaini jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba su nasara kusan dukkaninsu sun hallaka su bayan an hallaka su to yanzu su sojoji ne wannan sun kashe jika manzan Allah su kuma sun kashe waɗanda suka kashe jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene za a yi ce ya kamata a zo da gyare-gyare a canja tsare-tsare kuma ya zama to wannan iyaka territory din da muke da mulki kar mu bari a horo mana da haka daga ƙarshe yana matsayin gwamna kuma yana da wani kamar cin gashin kai yanzu a matsayin kamar shugaban ƙasa shugaban ƙasa da ya ga dama ta samu yana da sojoji yana da ƙarfin mayaka sai ce shi fa ba ma mabiyi ba ne shi annabi ne wahayi ake masa Allah maɗaukakin sarki ya turo shi kaga asalin shi musulmi ne asalinsa gwamna ne asalinsa ya ta yi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaƙi amma da ya samu dama sai da awa cewa shi gwamna ne da haka ya zauna a ga matsayinsa na gwamna har Allah ya ba da damar da aka hallaka shi ƙaryarsa ta ƙare ana nan ana nan sai rikici ya faru tsakanin hajjaj da kuma abdullahi ɗan zubair ya shigo har garin maka hajjaj ya kashe abdullahi ɗan zubair aka tsire shi a jikin takofi a jikin itace asma'u ta fito ina ɗanta yake aka ce gari ta ce to a sakko mata ɗanta a mai sutura abin ne mashi Hajjat sai fara faɗar baƙaƙen maganganu ga ita Asma'u ‘yar gidan Abubakar Siddiq sannan yake faɗar baƙaƙen maganganu ga abdullahi ɗan zubair sai ta ce a duk maganar da za ka faɗa a kan abdullahi ba gaskiya ba ce ba saboda abdullahi ne farkon wanda aka haifa a garin madina manzan allah ya karɓe shi ya yi masa tahaniki ya yi farin ciki duk sahabin da yake madina sai da ya kabbara da aka samu labarin haihuwa sai ce dukkan madina da ta girgiza ta ce ka ce masa munafiki wannan ba zai taɓa yiwa ba ta ce kuma manzan Allah ya ba mu labarin abin da zai faru ya ce manzan Allah ya gaya mana ya ce daga sakif banu sakif ya ce za a samu mutane guda biyu mubirun wa kazzab za a samu ɗaya mai masifar kisa za kuma a samu ɗaya makaryaci ta ce makaryacin mun ga zamanin shi shine mukhtar da muka ba da labari mukhtar ibn ubaid abi ubaid as-saqafi sai kuma hajjaj ibn yusuf as-saqafi ta ce shi mun ga wucewar zamanin shi saura kai kuma naka zamani kai kuma da yanzu an tabbatar ba wanda ya kai ga kisan musulmi a kanka to kenan cewa da malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba da labari ko ya ba da labarin da'awar annabtar shi na na sama'u ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana daga wannan kabila za a samu mutane guda biyu ɗaya mai kisa ɗaya makaryaci da aka yi da'awar annabta aka goya masa baya to malam sai yake cewa yanzu wannan mutumin da yake da awar annabta abin mamaki fa yace shi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yadda annabi gaskiya ne ya yadda qur'ani gaskiya ne amma abin mamaki ya aka yi samu magoya baya ya aka yi samu masu bin sa wannan akwai abin mamaki shi yasa ita wannan al'umar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka sha abubuwan mamaki da duk barnar da ka dauko sai ka samu goya maka baya wallahi wani yau da zai fito ya ce hi ne shaidan kuma zaluntarsa aka yi kuma ya fito neman haƙƙi a ta yahi neman haƙƙi wallahi ya samu magoya baya ya fito wallahi ya samu magoya baya shi yasa duk barnar da ka ɗauko za ka ganta kana da masu goyon baya a ciki ɗaya daga cikin malaman ƙur'aniyun na jiya yana ba da labari yake ta shi daga cikin abin da ya sa ya karɓi da'awar alƙur'ani zalla kar a yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai wani malami da yazo garin su yayi wa'azi yace shi da yana wa'azi da Qur'ani da sunna da littattafai yace yaje ya samu wannan malamin su yi muqabala sai yake ce masa ya za a yi ka ce Qur'ani zai isa a wajen da'awa yace in ka ce Qur'ani zai iyo a wajen da'awa yace to ya za ka yi sallah sai ce to idan ka ce mun sallah ba za ta iyo ba sai da littattafai kana nufi masu littattafan ne suka ci gyaran Allah sai ce mashi a'a ya ce wai wannan kalmar da aka gaya masa ita ce ta je gida ya ta bacci ya kasa bacci a dalilinsa ya bar da'awar sunna ya dawo da'awar ƙur'ani zalla idan ba za ka iya sallah a ƙur'ani ba shi ke da kawai ka bar ƙur'ani ko idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka bayanin sallah baka iya bayani bai a ce ka ci gyaran ƙur'ani ai ba duk abin da ka ga bane bane a ƙur'ani zaka iya fahimta sai an maka bayani sai ce wannan ita ce asalin da a wasa ta Qur'ani suna nan kuma suna tabar gazarsu yau a yi musu da wannan gobe a yi musu da wannan yau su ja wannan gobe su ja wannan amma dai wanda Allah ya tsare masa imanin shi ya tsare masa imaninsa to yadda malam yake mamaki ya mutum ya karanta a Qur'ani lalle manzon Allah shine karshen annabi kuma ya ce ya yarda da shi amma kuma duk da haka ya ce hima annabi ne kuma ana masa biyayya to abin da bai kai wannan ba za ka samu gama gari su dishi shi yasa ba za halakakku da masu bin halaka su ne suka fi kowa yawa waɗanda za su tsaya a kan daidai wannan su ne abin mamaki ma a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila wannan ɗan ƙarin bayanin na yi ne don ya haskaka wannan gabar da malam ya yi bayani shi ne cewa al'ajabul ujab khuruju man yadda in nubuwa mislal muktar ma a takallumihi bi shahada tare da cewa ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ce amma hima annabi ne wa tasrihuhu bi annahu min hadhihi al umma ya faɗa ce shi ya yadda mabiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa annal rasula haqqun ya ce annabi gaskiya ne wa annal qur'ana haqqun ya ce alqur'ani gaskiya ne a qur'anin wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyyin a qur'anin an ce annabi daga shi babu wani annabi wa ma'a hadha yusaddaqu fi hadha kullihi amma duk da haka aka samu wanda suka zargada suka ce eh ma annabi ne ma'a tadadul wadih tare da cewa akwai cin karo na zahiri abinda qur'ani ya faɗa daban abinda yake da awa daban yace wa qad kharaja al-mukhtaru fi akhir asr sahaba ya fito a ƙarshen zamanin sahabbai wa tabi'ahu fi'amun kasira at-tasi'a matsala ta tara al-busharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliya kama zala fi ma madha yanzu ana muna bushara ba za a taba samun gaskiya ta wuce kakat babu ita ba kamar yadda ya wuce a cikin al'umman da suka gabace mu da idan aka turo annabi to ko wannan labarin annabin ya kare da karantarwarsa da komai babu sai Allah turo sabon annabi to mu yanzu muna da garanti har Allah ya tashi alkiyama musulunci ba za a taba share shi ba gaskiya ba za ta tabbata ba kullum akwai gaskiya la yazulu bil kulliya kama zala fi ma mada kama yadda ya faru a zamanin da ya shuɗe balla tazalu alaihi ta'ifatun har abada sai an samu su jama'a suna nan akan wannan gaskiya din al-aishara al-ayatul udma babbar aya da take nuni akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum ma'aqillatihim cewa duk da yan kadan ne la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum waɗanda suka ki goya musu baya da waɗanda suka saba da su ba za su iya cutar da su ba waɗannan da suke kan gaskiyar har abada suna kan gaskiya suna da nasara wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhadiyatu ashara matsala ta goma sha ɗaya anna zalika sharta ila qiyamis sa'a wannan sharadin da manzon Allah ya faɗa za a samu mutane akan addini yace yana na har Allah ya tashi alkiyama wannan sharadin yana nan ba zai taba kauce ba babu wata rana da za a samu wanda ba sa kan gaskiya ba za a taba samu ba ran da za a samu waɗanda ko mutum ɗaya ne babu akan gaskiya daga ranar duniya ba za ta kwana ba shine abin da manzon Allah ya tabbatar in dai aka wayi gari ba wanda ya fahimci gaskiya ba wanda ya faɗi la ilaha illallah ba wanda ya aiki da ita da daga ranar duniya ta gama labari ta tafi as-saniyatu ashara matsala ta goma sha biyu ma fihi min al-ayat azima ayoyi masu girma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin su cikin wannan darasin da muka karanta minha daga cikin mu'jizozin ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-mashariqa wal maghariba Allah madaukakin sarki ya tattaro masa inda rana ke hudowa da inda rana ke fadawa wannan mu'jiza ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum ɗaya da yana zaune zai iya kallon gabacin duniya da yammacin duniya ko mahudar rana da fadawar rana ba wanda zai iya kallo amma yanzu mun faɗa a zamanance zai iya faruwa yar duniya da ake dunkulewa a ajiye akan kujera ai wannan kamar dunkule duniya ce to irin hakan da aka yi an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watakila yanzu a wayoyin hannunmu akwai wanda zai iya haɗe duniya ga baki ɗaya musamman in amfani da google map ko google earth ko na kace navigator google navigator ko ko earth navigator idan kai amfani da application ɗin duk inda kake so ka gani a duniya he ka gani kana zaunan nan yanzu kuma ya danganta da irin application ɗin da ka yi amfani wani lokacin akwai wanda har mutane za ka iya gani da hotonsu da irin activities ɗin da suke akwai wanda kuma hoton gidaje ne da lunguna da wai haka za a nuno maka to yadda aka yi haka aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mu'jiza ce wanda zai iya karyatawa a wancan zamanin yanzu wannan zamanin da muke ciki inda yana tafiya da ci gaban zamani to zai san cewa wannan abin mai sauki ne dan adam yayi ma barantana Allah madaukakin sarki إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك يكون بعد لابار أبند حقا كنفي فوقع كما أخبر كما أبن يفارو كما يد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفعل shine cewa sai an samu musulmi a mahudar rana sai an samu musulmi a mafadar rana kuma idan sahabbansa suka tashi cin duniya da yaƙi sai dukinsu ya dangana da mahudar rana sai ya dangana da mafaɗar rana kuma ba inda babu musulunci inda rana ke faɗuwa akwai musulmi inda rana ke hudowa akwai musulmi shi ne ƙarshen gabacin duniya akwai gari a gaba da china ne idan akwai gari a gaba da china akwai musulmi a gurin in ka ƙure yamma akwai gari a gaba da america akwai ƙasa to idan da ƙasa a nan to musulmi suna nan suna rayuwa mulkin su yaje sai malam yace bi khilafi aljunub wa shimal sabanin kudancin duniya da arewacin duniya yadda musulunci ke tafiya a kudanci da yam arewaci nan ne musulunci baya cin su baya tafiya da nisa amma gabas da yamma yana tafiya musulunci da ya tafsa arewa kenan ko ya je spain andalus daga nan akwai kasashe ko amma ba a samu labarin ya tsallake andalus ba ko ya wuce garuruwa da suke nan shi yasa tafiyarsa a kudu da tafiyarsa da arewa ba ta kai tafiyar musulunci gabaci da yammaci ba wannan yake nuna gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya bada labarin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wajen hamsin da wani abu ko arba'in da wani abu fawaƙa'a kama akhbara bi kilafil junubi wa shimal wa ikhbaruhu bi annahu u'tiya al-kanzayn mu'jiza ta bi shine labarin an mallaka masa manyan dauloli guda biyu al-kanz ita ce taska ma'ana an ci kisra da yaƙi an ci kaisara da yaƙi an ci rum da yaƙi an ci farisa da yaƙi wannan suna amfani da silan azurfa wannan suna amfani da silan zinare dukkaninsu sai da aka tattara dukiyar da suke da akwai aka ɗauko aka tsibe a madina aka raba musulmi a matsayin ganima to kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada wannan labarin duk duniya ba wanda zai iya yadda shi yasa munafikai suka yi dariya lokacin da manzon Allah ke bada wannan labari din ai asalin labarin shi na farko lokacin da aka zo ana gina rami ne ƙuraishawa sun zo za su ci maka da yaƙi a yaƙin ahaza aka ce to a haƙa rami ta inda madina ba ta da kariya an zo ana haƙa rami aka tadda wani dutse ya sandare sahabbai sun yi sun yi sun yi sun kasa fasawa sai suka je suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari duk dubarar duniya mun yi dutse ya ki fashewa sai ya ce mu je gurin ya zo kan dutsen ya tsaya ya ce a bashi diga ya karba ya shiga cikin rami ya doka guduma shi ko ya doka diga sai da doka ta yi ƙara ta yi tsalle wuta ta fita sai ce Allahu akbar sai ce Allah ya mallaka min daular farisawa ya sake dokawa guduma ta yi tsalle ya ce Allahu akbar Allah ya mallaka min daular rumawa ya sake dokawa ta uku guduma ta yi tsalle ya fito ya ce ku ci gaba da aiki sahabin da yake ba da labari ya ce wallahi in muka sa tebur haka muke ɗaukan wannan dutsen yadda ka san muna ɗaukan audiga haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da dutsen daga wannan bugawar da ya guda uku to lokacin da manzan Allah ya faɗi wannan sai munafikai suka koma gefe suka ce oh ka ji mutum da ƙarfin hali ya ce ka gan mu nan kama ruwa mu fita mu tsuguna ya gagare mu amana labarin ya ci farisa yana ba da labarin ya ci rumawa da yaƙi wannan mutumin wannan mutumin sai su yi dariya to kaga lokacin da yake bada labari in dai ba imani ba duk duniya ba wanda isa yadda da shi to amma sai gashi yanzu kasar Italy sai da musulunci ya karbe ta kasar Farisa ita ce Iran sai da musulunci ya karbe ta malamai da sun ce gillin kasar Iran abin da yasa suka ki yin musulunci suke shi'anci wallahi ciwon an karbe musu daular su da ita ce take dagawa a duniya da duk duniya babbar daula guda biyu ce ko kana ƙarƙashin mulkin mallakar turawan italy ko kuma kana ƙarƙashin mulkin mallakar maguzawan ƙasar iran da aka ci su da yaƙi ba sai da su yi musulunci ba amma kuma ba yadda za su yi musulunci ya fi ƙarfinsu karɓar shi'anci da suka yi wata dabara ce da dole za su dawo da ɗabi'unsu da al'adunsu yasa ba za ka taɓa rasa ba za ka taɓa rasa shi'anci ba da bautar gumaka da ko da bautar wuta duk inda za ka je wannan husainiyat ɗin wannan ko bakiyat ba za ka rasa gumaka a ciki ba ba za ka rasa mutum mutumi ba kuma jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaruruwa ne ba wanda suka zaɓa sai husaini me yasa saboda shi yar sarkin garinsu ita ya aura ‘ya'yan da aka haifa daga sarkin garinsu ne suka zaɓe su saboda dai wannan namu ne ɗan tsatsanmu ‘ya'yan da aka haifa suna da jinin farisawa a jikinsu yasa suka ajiye yayin suka dauki kane kuma suka dauki na tsakiya ba su dauki kannuwan shi ba Allah madaukakin sarki ya rafa mana asiri muna dai bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin taskoki da aka bashi wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil ithnatayn labarin da manzon Allah ya bada an amsa masa addu'a guda biyu daga shekara 1000 zuwa 400 da wani abu da muke da akwai ba a taba samun kasashen musulmi kakkaf sun yi wata annoba ta yunwa ba duka kasashen musulmi a taba samu sai dai ya shafi nan bai shafi nan ba ya shafi nan amma a ce duka kasashen musulmi suna cikin yunwa da ambaliya da fari da kakudu ba ba a taba bayi a tarihin musulunci to inda ba gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba daga shekara 1400 da Allah ya nuna rashin gaske shi amma abin sai ya faru kamar haka sannan an yi lokacin da musulmi suke da masifar rauni lokacin da aka yi crusades duk kiristocin duniya suka haɗu sun yi alkawari ba wani musulmi da zai rage a duniya an yi kisan kan da aka ce wallahi akwai garin da in ka je sai ka ga jini kamar zai iya tafiya a cikin kwalbati saboda tsabar musulmi da ake yankawa kuma rauni ya shiga cikin al'ummar musulmi sai da ta kai lokacin kawai kirista kwaya ɗaya zai zo ya shata layi irin na ɓarar taɓugo ko na turke ake cewa ko in ya shata layi ya duba kamar mutum a hirar ya ce ku shiga nan saboda tsabin tsoro da ya shige su haka za a shiga ciki sai ke cato a fito da ɗaiɗaiɗaiɗai wane fito sai ka kwanta ya yanka ka wane fito sai ka kwanta ya yanka ka duka a hirar ɗin ya yanka shi kaɗai ba wanda zai iya masa tabus ba wanda zai iya guduwa in ya gaji sai ce ku tsaya ina zo an dawo sai ya koma gindin mai na kwanta ya yi bacci ya huta sai da ya ci gaba da yanka su an yi lokacin da musulunci aka yi masa wannan jarrabawar a lokacin crusades amma da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wasu ƙasashen musulmi ba su ma san an yi wannan abin ba wani abin ya fi faruwa a sharkul ausaf lokacin da aka yi shi